ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna talatin ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na ainihin wato asarimul battar fita saddi lissaharatul ashirar na babban malami malam wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 24 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta wata gaba da malam yake cewa shin koyan ilimin sihiri yana halatta ya halatta mutum ya je a koya masa sihiri to mun karanta maganganun malamai kamar ibnu hajar ya yi hujja da inna ma na hannu fitnatun falatakfur da aka yake cewa wannan yana nuna haramcin rashin koyan sihiri ko kuma yana nuna haramcin koyan sihiri da kuma ainihin wato koyansa kafurci ne sannan mun karanta maganar ibnu kudama shi ma ya tafi a kan ainihin wato haramcin koyan sihiri inda ya ce wannan haramcin na koyan sihiri ya ce bai san wani saɓani ba tsakanin malamai a kansa sannan maganar abu abdullah fakharuddinin razi to ita ce ma ta ɗanta da ƙura shi ya ɗan kawo wasu 'yan kalmomi da wasu maganganu a ciki da ya ɗan ba da hasken cewa tun da ilimi ne kuma an ce a koyi ilimi to shi ma a iya koyansa musamman ya ce tun da ilimi ne wai ta shi za a iya gane sihiri ma'ujiza karama to amma mun ji yadda ibn kathir ya yi rugurugu da waɗannan hujjoji nasa ya nuna cewa lallai magana ta gaskiya magana wadda take ingantacciya da take da goyon bayan nasos da maganganun malamai shine rashin halaccin koyan sihiri balma haramun ne koyansa to daga nan kuma sai muka tsallaka bayanin bambanci tsakanin sihiri karama da mu'jiza inda ainihin wato malam ya fayyace mana menene sihiri ko yadda za a iya gane abu kaza sihiri ne abu kaza karama ne abu kaza mu'jiza ne shi ma ya fayyace mana as-sihir ma yakunu bi mu'anati aqwalin wa af'alin hatta yatimma lis-sahiru ko lis-sahiri ma yuridu الكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل تقع غالبا اتفاقا المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي هكذا أتكيتدي كاومنا سوشا إتا شي سهري كما عندما كساني واتو أنا نيمان قد موا ta wasu soki burutsu da surutai da maganganu marasa kan gado da wasu miyagun ayyuka wanda suke tabbatarwa da mai sihiri abin da yake nufi ita kuma karama ba ta bukatar sai an yi surkulle ba ta bukatar sai an yi wasu soki burutsu ba ta bukatar sai an yi wasu aikace-aikace miyagu amma kuma saboda karama da girmamawa ga wannan bawa saboda wato rukonsa da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu abubuwa da suka keta al'ada su dinga faruwa ta hannunsa ma'ana al'amura masu keta al'ada idan suka bayyana ta hannun mutumin da aka san yana ta'ammuli da aljanu yana kiraye-kiraye yana saubatu da surutai wannan sihiri ne ba karama ba ce duk abin da ya bayyana ta hannunsa mutumin da aka san shi salihin bawa ne nagartacce ne mutumin kirki yana riko da littafin Allah yana riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma yana nisantar abubuwan da Allah ta'ala ya haramta sai kuma aka ga wasu abubuwa na ban mamaki da ban al'ajabi da ta'ajibi sun bayyana ta hannunsa kuma sun shallake tunanin mai tunani sun keta al'ada to wannan karama ce ina fata an gane shi kuma in mu'jiza ce ita kuma akwai at-tahaddi bambancin karama da mu'jiza akwai at-tahaddi shi ita karama ba tahaddi ita kuma mu'jiza akwai tahaddi shine kalubalantaka ita karama ba wani kalubale kawai Allah ta'ala yakan nuna wa mutane wane mutumin kirki ne wane kaza ne ta wasu abubuwa ita kuma ainihin mu'jiza annabi Allah zai aiko ko manzo ya zo su yi tafafatawa da mutanensa su ce ba za su yadda ba tun da shi mutum ne sun san shi a cikinsu ya taso kuma ya za a waye gari ya rikide ya ce shi annabi ne an aiko shi me zai nuna cewa shi annabi ne aikakke ne daga Allah sai su ambaci wasu abubuwa da suke ganin ba zai taɓa yiwuwa yiwu ba sai su ce sai ya yi wannan za su yarda shi annabi ne kaga ta haddi kenan an fahimta ko to kusan akan wannan malam ya ta ainihin wato kokarin bambance mana tsakanin waɗannan abubuwa da aka kai tsaye za mu shiga alfasul sabi qala muallif rahimahullahu ta'ala alfasul sabi'u yace fasali da bakwai at-turuqul mashru'a li izalati as-sihr ba'da wuqu'ihi malam wahid kenan yana daukan abubuwan gaba gaba kuma wannan littafin in ka duba wato wannan ɗaba'a ɗin ta bambanta da ɗaba'o'i da yawa ya ƙaƙƙara wasu abubuwa shine wato amfanin tsawon rai kaga da yake yana raye bai mutu ba duk lokaci bayan lokaci yakan bi littafin ya cire wasu abubuwa kamar yadda makaranta mukaddima ya ƙara wasu abubuwa ko ya saka wasu abubuwa yanzu ka ɗauki ɗaba'a ta baya duk za ga wasu karatukan da muke karanta babu ko wanda ɗaba'ar da babban malaminmu albani allah ya ji kansa da rahama wanda ya karanta in ka duba za a gan ka ɗauko shi ka ƙara na shi da wannan da muke karanta za ga wannan ya kawo abubuwa da yawa da babu a wancan to sai ce wannan fasali ne na bakwai a turkul mashru'a a cikin wannan zaka ji wasu hanyoyi irin na shari'a wanda shari'a ta yadda a bi su li izalati sihiri dan a gusar da sihiri a lalata sihiri a bata shi ba da wuqu'ihi bayan ya afku idan an tabbatar sihiri ya faru sihiri an yi wa wane sihiri abinda wane yake fama da shi na larurori ko abinda wane ke fama da shi na taɓin hankali ko abinda wane ke fama da shi na matsaloli an fahimci sihiri ne to wa'anne irin hanyoyi ne tunda duk hanyoyin da muke ta karanta mun ji hanyoyi ne na bokanci da tsafi da rufa ido haramun ne bin su to yanzu wanda ya kamu da larura irin wannan an yi masa sihiri kuma sihirin nan mun tabbatar a baya mun karanta gaskiya ne ba wai ƙarya bane akwai sihiri yana yin tasiri kuma da izinin Allah wannan duk mun karanta ba mu da ja akan wannan to yanzu in an tabbatar wani sihiri aka yi masa ko wance sihiri aka yi mata to ya za a yi a ɓata sihirin a shari'ance ta yadda sihirin zai ɓaci kuma mutum bai ɓata da Allah ba ina ba ta gane don ako wanda za ka ga an je ɓata sihirin kuma an ɓata da Allah to wanne ne wanda za a shirya da Allah domin ya ce abu hanya kaza don ɓata sihirin kuma shi aka bi to wannan hanyoyin za mu je insha Allah mala ya ce hanya ta farko arruka wata awib hanya ta farko arruka yin rukuya yin tawaida yin tofi arruka kenan yin rukuya karkace yin rukiya rukiya hawa sama kenan an bayyanta karkace an ai mun je da shi wajen mai rukiya ko an yi masa rukiya hawa sama kenan rukuya ita ce yadda kalmar take daidai da haka arruka akwai hanya ta farko da ake bi a lalata sihiri a shari'ance shine ta hanyar ruka rukuya wata awi da kuma wato neman tsari akwai addu'o'i na neman tsari da kariya shine ta'awid jam'i ne na mai al-isti'aza ko min a'zami ma yuzilu sihir malam yace daga cikin mafi girman abin da ke kawar da sihiri ya tumbuke shi ya rusa shi ya lalata shi ba da wuƙo'ihi bayan an tabbatar sihirin ya afku arruka ita ce ruƙuya hanyar da tafi kowace girma wajen yin fata-fata da sihiri ta lalata shi ta rugurguza shi shine yin ruƙuya ya ƙulu ibn hazmin ibn hazmin al'andalusi rahimahullah ya ce jarrabna man kana yarƙi dummala الحاد القوي الظهور في أول ظهوره sannan ita matsalar ruƙuya ba wai kawai sai harkar aljanu ko harkar sihiri ba ruƙuya ana yin ta a cututtuka na yau da kullum ga wannan matsalar da ibnu hazm yake so ya bamu sai ce jarrabna mun jaraba mun gwada man kana yarƙi dummala mun ga wanda yake yin ruƙuya a maruru na ba ta gane maruru ne ya fito masa alhadda alƙawiya kuma marurun ya yi tsini ya fito ya kuma yi ƙarfi fi awwali zuhurihi a farkon bayyanarsa fa yabda'u min yaumihi zalika to daga ranar wannan da ya ga ya bayyana shi mai marurun sai ainihin wato ya dinga yin rukuya marurun ya dinga yi wa rukuya an fahimta fa yabda'u min yaumihi zalika daga wannan ranar da ya fara yi masa rukuya kawai sai ainihin wato marurun sai ya fara bizubuli sai ya fara ainihin wato yankwanewa an fahimta ya fara yin yaushi wa yatimmu yubusuhu kuma bushewarsa kam ta tabbata ta cika fil yawmi thalis a rana ta uku rana ta farko wato wato kaga wannan kaga wato ashe a cikin ayoyin alkur'ani tasirin su ya fi tasirin amphiculus ya fi tasirin antibiotic komai karfinsa da zaka sha kawai abin da ake so ka yi imani da su maruru ne ya fito masa kawai ya dinga karanta rukuya kwana uku kawai yana karanta a cikar kwana na uku tun ya kame ba a yanka shi ba bai sha kowace irin kwaya ba yana karanta a kwana na uku kawai sai ya kame kamar yadda kai ma zaka je asibiti a baka magani a ce na kwana uku ne to wani za ga ya ce ai an masa rukuya ma rukuyar ita ma kamar yadda malam zai karanta akwai wanda za ga sai an masa ta wata daya akwai wanda sai an mata kwana 60 wata biyu akwai wanda sai an mata kwana 80 akwai wanda sai an yi wata hudu ana masa amma wani kawai da an je sau ɗaya sau biyu sau uku sai ko in ya dan samu sauki shikenan sai a daina zuwa kamar dai al'adar mutanen mu shi ma ko asibitin aka je an ba mutum magani dos din bai shanye bai warke kawai sai ya watsar to wani lokaci sai ga cutar sumar da ita aka yi bata mutu ba tunda baka shanye dos din ba ka'idar yadda shi a bincike na likita ya tabbatar da in ka bi wannan dos din nan da kwana kaza kwayar cutar za ta mutu duka to sai ka suman sai kwayoyin da ka sha na wani adadi sai kwayar cutar ta suma ta galabaita za ta mutu sai kuma mutum ya daina sha sai ji ya warke bayan ta ji jiki kuma sai ta farfado bayan wani lokaci sai ga mutum ya sake koma to shi ita ma farkuyar haka ne shi yasa kamar da zamu karanta wani za ga sai an masa ta'adadi mai yawa to mu ko a al'adar mutanen mu ko ruqya ce da an kai mutum ba ba a kai mutum sai ya rikici sai an ga aljanin sun tashi tuburan sannan sai a ce a tafi wajen mai ruqya in aka yi sa'a aka je aka yi da izinin Allah mutum ya samu lafiya aka dawo in ya ce a kuma dawowa ma aka ga mai rashin lafiyar nan yana ta harkokinsa kawai ya ci gaba da yi ba za a koma haka muke yi yawanci ko to shine sai malam yake cewa kaga ka duba wannan ga maruru ne wanda ya fito amma aka dinga yi masa rukuya ana karanta ayoyin rukuya a wannan marurun cikin kwana uku da izinin Allah sai ainihin wato ya bushe wa yuqla'u aka tumbuke marurun kama tuqla'u qishratul qurha kamar yadda ka san ana tumbuke wato bawon alqurha rauni in ya warke a za ga ya bawo kuma sai ga ya ce to haka marurun shi ma yayi idza tamma yubsuhu idan wato rauni ya warke gaba daya ya bushe to sai ga wannan bawon na sama ya bare sai ya fadi haka shi ma wannan marurun ana masa rukuya kwana daya na daya sai ya fara yankwanewa shine ma'ana fa yabda'u min yawmihi zalika bizubul daga ranar da ya fara sai ya fara yankwanewa sai ruwan aka fara zuke ruwan aka fara zuke ruwan wa yutimma yubsuhu ya gama bushewa ya gama kamewa fil yawmi thalis a rana ta uku wa yuqla'u sai gashi kaman an tumbuke shi kama tuqla'u qishratul qurha kaman yanda ka san ana cire wato fatar da ta bushe ta rauni idan tamma yubusu ha idan ta gama bushewa jarrabna min zalika ma la nuhsihi ibnu hazimin ka san dai ba kai shi zafi ba yace mun jarraba irin wannan ba zai kidayu ba mun jarraba irin wannan kurji ya fito ko kaza ya fito mu yi ruƙuya kuma a nemi kwayar cutar ko a nemi ainihin cutar a rasa ko a nemi marurun ko kuma ainihin wato kurjin a rasa wa kanat hadhihi almar'a tarqi ahada dummalaini yace ga wata mata da aka samu maruru ne guda uku suka fito wa wani mutum wato kamar gwaji akai kamar an shiga ɗakin gwaje-gwaje ne sai aka ga to bari a gwada rukuya maruru ne guda uku sai aka dinga yi wa guda biyu rukuya ɗayan sai aka kyale shi dan a nuna wa mutane tasirin ayoyin alkur'ani tasirin rukuya yake cewa wannan matar sai ta zamanto tarki ahadaddun malaini wato tana yin rukuya ga ɗaya cikin marurai guda biyu ƙadi dafa'a ala insanin wahidin wanda suka fito wa mutum ɗaya wala tarqi thalith wato tana yi ta yi wa wannan ta yi wa wannan sai ya zamanto wala tarqi thalith amma ba ta yi wa na ukun rukuya fa yabusal ladhi raqat sai wanda ta yi wa rukuya ya bushe wa yatimmu zuhurul ladhi lam tarqi shi kuma wanda ba ta masa rukuya ba sai bayyana sa ta cika ya cika yayi ruwa ya kumbura sosai wa yalqa minhu hamiluhu al shadida kuma wanda yake dauke da wannan marurun shi kadan ya san irin azabar da yake sha mai tsanani game da wannan marurun wa shahadna man kana yarqil waramal ma'rufa wato kaga shi ma wannan wani experiment ne aka yi da rukuya maruru ne sai ɗaya ake masa rukuya ɗaya kuma aka kyale shi ba a marukuya ko guda uku ne biyu aka yi musu rukuya suka bushe ɗayan ba a yi masa rukuya shi kuma ya kumbura ya cika ya yi ruwa aka dinga shan wahala da wannan saboda shi ba a yi masa ainihin wato rukuya ba ibn hazmin da duk magana sa muke karanta ya ce wa shahadina sannan mun gani da idanmu man kana yarqil waramal ma'rufa wato wanda ya zamanto yana yi wa wani ciwo da ake kiransa bilkhanazir na rasa sunansa da hausa amma dai gaskiya za a gan shi kusan wuya yake kama wasu kuraje ne wato na dubo su dai na ga an sa sunansa ban sani ba ko akwai masu abin nan wato scopula scopula akwai wanda ya san su da hausa scopula ina masu dan wannan ilimin muka to ba san shi ba scopula haka dai suka rubuta shi da turanci scopula sunansa haka suka rubuta so saboda haka da na duba dai gaskiya za ga kusan wuya yake kama yana abin nan yana wani lokacin ya kumbura ma za ga idan mutum ya rufe an fahimta ba shi menene makoko to kuma ka gafa zai iya amma shi ma makogoro ko makogoro ba makogoro ne makoko ko to ai dai ko wuya ai kaga makogoron ne to maybe ko zai iya zama makoko din to ba mu ala ai halin dai kwa iya zuwa ku duba ku ga amma dai su da larabci suna kiransa khanazir to yake cewa mun ga wanda ya dinga yin ruqya ga alwaram wato cuta al-ma'ruf wanda aka fi sani bil khanazir da khanazir fayanda milu ma yuftahu sai wanda aka riga wanda ya riga aka bude shi ma'ana tunda in yayi ruwa wanda aka bude shi sai ga ya kusa warkewa nan da nan min ha daga cikin waɗannan ainihin khanazir din wannan kurajen fayazbulu ma lam yanfatih sai shi kuma wanda bai riga ya bude din ban aka yi masa rukuya sai ga ya yankwane wa ya bara'u sai ya warke wanda aka riga aka fasa shi dama an riga an fasa shi shi wannan zai zai warke nan da nan wanda ba a fasa shi ba to ba sai an fasa ban aka yi rukuya kawai sai ganshi ya yankwa ne kuma sai ya warke daga baya wannan ana nuna maka irin yadda ake amfani da rukuya mu yawanci gaskiyar magana aljanu kawai ake wa rukuya in ka ga an ce rukuya to kawai sai dai harkar aljanu yanzu da zama ake gaya min wani bawan Allah an je duk sun gama gwaje-gwajen an kwantar da shi a asibiti sun ce su basu ga komai ba kaga kamata ya zo a sa shi a ɗakin rukuya a taimaka karatun ƙur'ani baya iya tashi baya iya motsi kuma an kai shi asibiti ba kuma da kalawiki amma yanzu baya iya kowane irin motsi kuma ya je asibitin an yi duk gwaje-gwajen likitoci duk kala-kala sun zo sun ce su ba abin da sun to kaga irin wannan kaga sai a zo a samu masu ikilasi mai rukuya mai ikilasi sai a zo a sa shi kuma a karanta masa alkur'ani wannan ka duba alfaslu fil milal wal ahwa wan nahal ko wan nihal mujalladi na biyu shafi na hudu war ruqa kama yaqulu al qarafi yace ita ruqya kamar yanda malam qarafi yake fada alfazun wasu lafuzza ne khassatun na musamman ya hadusu inda hashifa wanda ake samun waraka yayin da aka karanta su min al asqam daga laururori daban-daban wal adwa da cututtuka wal asbabil muhlika da dukkan wasu hanyoyi al muhlika masu halakarwa da ana iya bin su a karanta ruqya cututtuka kaga asqam adwa larurori kala-kala da ana iya yin a yi rukuya kuma a samu waraka sakamakon yin wannan rukuya din wannan bai ci karo da zuwa asibiti ba mutum zai iya zuwa asibiti kuma ya masa rukuya ko kuma in misali an je asibitin aka ce ba a fahimci komai ba sai a yi masa rukuya ko kuma ma in an masa rukuya ya samu sauki ba sai an je asibitin ba duk kowanne ana iya yi wala yuqalu lafzur ruqa ala ma yuhdithu dararan wala yuqalu ba a cewa lafazin ruqa lafazin ruqya da aka yi ala ma yuhdithu ko kuma ba a karanta lafazin ruqya ala ma yuhdithu dararan ga dukkan abin da zai haifar da wata ainihin cutarwa bal zalika yuqalu lahu sihir sai dai wannan in wannan ake so cutar da mutum ake so a shi ruqya ita ruqya ba a karanta da ita dan a cutar da wani ina fata an gane ba za a ce a wani ya zo ya ce shi wani yake so a cutar dan haka a zo wajen mai rukuya a sai dai a je wajen mai sihiri ina ba ta gane shine ma'ana wala yuqalu lafazur ruqa ala ma yuhdithu dararan bal zalika yuqalu lahu sihir wannan sai dai a ce masa sihiri duk abin da an karanta shi kuma cutar da wani ake to ba ruka suna wannan ba sihiri ne wa hadhihi al alfazu to su waɗannan lafazan na ruqa min ha daga cikin su ma huwa mashru'un akwai wa'inda an shar'anta yin su kal fatiha kamar karatun fatiha والمعوذتين da kulauzai guda biyu wa minha ma huwa ghairu mashru'in daga cikin irin ruka din da ake yi kuma akwai wanda ba a shar'anta ba ka ruqal jahiliya kamar ruqya irin ta jahiliya wal hind da kuma ruqya irin ta mutanen indiya wa gairihim da wasunsu wa rubbama kana kufran sau da yawa ma irin wannan ruqya za ka ga akwai kafirci a ciki kawai wani mutum za a zo ya kama indiyanci kawai a dinga jin yana ta faɗa wasu kalmomi ba za a san me ake me kalmomin suke nufi ba saboda kawai abin nan ne indiyanci ne ina fata an gane shi yasa sai ce to kaga ba a shar'anta yin ruka da dukkan rukuya irin ta jahiliya ba ko kuma ainihin walhin da irin ta indiya wa gairihim da wasu su wa rubbama kana kufran sau da yawa ma zai iya zama kafirci walidhalika naha malikun da haka ne ma imam malik ya hana wa gairuhu da waninsa an ruƙa suka hana yin ruƙuya bil a'jamiyyati da, da wani yare ba larabci ba kar mutum ya zo ya ce ai ai kalmomi ne masu kyau yake faɗa amma da inyamuranci misali kuma duk ba a jin inyamuranci da haka ba a san me kalmomin suke nufi ba ko kuma kamar indiyancin kawai a ji mutum yana ta faɗa kalmomi da indiyanci kai kuma ba ba indiya ba ne ba ka san ma'anarsu ba to ba za a zo a karanta wa mutane ruƙa da indiyanci ko cananci ko makamancin irin wannan na fata an gane shine bil ajamiya kai ko da Hausa ma da Hausan shi ma haka ka iya zuwa inda ba a jin Hausa da haka ayi in dai za a yi ruqya to sai dai ayi da Larabci shi yasa Imam Malik da wani cikin malamai suka hana yin ruqa bil ajamiya wato ba da Larabci ba lihtimali an yakuna fi muharram saboda akwai yiwuwar a samu wata kalma wadda ake wadda take a bar haramtawa a cikin kalmomin da aka ambata ka duba al-furuq mujalladi na hudu shafi na ɗari da arba'in da bakwai za ga wannan magana da haka kenan kaga ruka ana so a yi ta da lafuzzan da suke na shari'a wa qala ibn taymiyata rahimahullah naha ulama'ul islami an ruqa shaykhul islam ibn taymiya yake cewa naha ulama'ul islam malaman musulunci sun yi hani an ruka daga yin ruka ruqya allati la yufqahu ma'anaha wadda ba a fahimta ma'anarta kawai wani yanzu dinga hullu fate ki ci nahi to kaga kaga ire-iren kaga kamar indiyancin kenan ko ko kuma ko kuma cananci misali huncu to kaga yanzu kai me zaka iya fahimta anan cancan kaga to kaga kaga ire-iren waɗannan to kaga la yuqahu ma'ana ha kenan ba za a iya fahimtar ma'anar abun ba to ba za a iya kar ba za a shekul islam yace malaman musulunci sun hana ayi ruqya da dukkan wani lafazi wanda ba a fahimtar ma'anarsa li'annaha madhannatu shirk domin akwai tsammanin shirka a cikin irin wannan a iya faɗa kalmomin da a cikin su akwai shirka wa in lam ya'rif ar-raqi annaha shirkun ko da shi mai ruqya bai san cewa wannan kalmomin shirka bane kar ya zo ya dinga to ai shi dai kawai an bashi su yanzu kamar yadda na sha faɗa ko wanda muka taɓa hira da shi ya ce wannan lakanin ba ma guje ne ya bashi shi kuma kalmomi ne ga suna an rubuta su wanda ya bashi wannan lakanin ba ma guje ne kuma kalmomi ne ba larabci bane ko ba hausa bane to yanzu ya san me wannan ma'anar suke nufi shi ba magujan a ina ya samo su wayanne irin kalmomi ne ma'anar su ba san su ba to da haka akwai yiwuwar kalmomin a samu shirka a ciki da haka ko da shi mai yin ruƙuyar bai san cewa akwai shirka a cikin kalmomin ba kar ya yi su domin dama shi sa aka ce duk kalmomin da ba a fahimtar ma'anar su kar mai ruƙuya ya amfani da su wa fi sahihi muslim an a'ud bin malik an a'ud bin malik al-ashja'i qal hadisi ya zo cikin sahihin muslim daga a'ud bin malik al-ashja'i radiyallahu anhu qala yace kunna narqi fil jahiliya wato ita harkar neman magani ta hanyar wato spiritual abubuwa fa tun jahiliya fa ana yin ta shi yasa da musulunci ya zo kawai sai kawo mai kyau irin ta musulunci wadda ba shirka a ciki ba fada da Allah a cikinta yace tun lokacin jahiliya muna yin ruqya ashe ruqya ashe ruqa da kake kallon ta tsohuwar ainihin wato hanya ce ta neman waraka fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa tara fi zalika ya kake gani akan haka mu dai muna yin muna ambaton wasu kalmomi mu yi rukuya da su tun lokacin jahiliya yanzu ya kake gani tun da mun musulunta ma ci gaba da su ko kuma mu tsaya faqal sai manzo Allah ya ce a'ridu alayya ruqakum duk kowa ya kawo mun yazo ya karanta mu irin rukuya sanji a'ridu duk wanda ya san yana da wata rukuya yazo ya karanta ta injita la ba'asa bir ruqa sai manzo Allah ce babu laifi da yin tofi ko yin rukuya malam yakun fihi shirkun matukar babu shirka a cikinta sharadin kenan to kaga ba za ka iya sanin akwai shirka a cikinta ba ko babu in ya zamanto kalmomin da ake amfani da su ba wanda kake fahimta ba ne wa fi sahihi muslim aidan ya zo cikin sahihi muslim har wa yau an jabir radiyallahu anhu qal naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anir ruqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin ruqa fa jaa alu amr bin hazmin sai iyalan amru bin hazmin suka zo ila rasulillah wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innahu yanda al'amarin yake kana indana ruqya mun kasance mu muna da wata ruqya tamu narqi biha da muke yin muke yin amfani da ita muke yin tofi da ita min al-aqrab daga cizon kudama idan kunama ta cizi ɗaya daga cikin mu sai a nemo mai yin wannan ruqyar sai ya zo ya masa wannan ruqyar su kuma sai ya samu sauki wa innaka nahaita anir ruqa kuma yanzu mun ji kai ka ka hana yin ruqa ka ce a daina yin ruqya qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa'araduha alai yace ku kawo min irin taku ruqyar in ji fa'araduha sai suka bujuro da irin tasu ruqyar suka karanta alaihi suka karanta masa fa qala sai yace ma ara ba'san yace kalmomin da kuka yi amfani da su ban ga wani abin illa ba a cikin su ma ara ba'san ban ga wani laifi ba a ciki manistata minkum an yanfa'a akahu falyanfa'ahu duk wanda a cikin ku zai iya amfanar da dan uwansa ya amfanar da shi an kawo wani kunama ta cije shi kana da irin wannan ruƙuyar ba shirka a ciki sai kai masa na fata an gane sai ga har bahaushe yana da wasu yan dabaru an ce kunama ta cije mutum sai a ɗebo ƙasa ai kaza ai kaza kana kusa da gurin kuma ka karanta hadisan ruƙa ana zuwa ba wani zance sai ka ce yana ina ina abin nan sai ka karanta masa karatu wato ayoyin ruƙa ila sai gan shi kamar an ya tashi daga bacci kawai sai ga ya watsaki za ma mu ji waye mai rukuyan ruka din sai wanda ya bude shago yayi kaza ko kai ma zaka iya zama mai ruka din ne duk da malam zai gaya mana kar ka dauka sai wasu ke bantattun mutane na musamman wasu mutane ababen ayyanawa su kadai ne za su iya yin ruka duk wanda zai iya amfanar da dan uwansa ya amfanar da shi yanzu an yi wannan karatun ka koma gida kuma an yan makocinka aljanu sun buge ta ko kuma abin nan kuma ka zo kuma shikenan ka tura su abin nan karshen waya ko ka tura su ka tura su ainihin wato hotoro ko ka tura su wani guri kai ma ka zama raki wannan hadithin yana cikin muslim kitabu salam hadisi na 8561 idahu dilala انظر مجموع مجموعة الرسائل المنيرية شما مجلد نبي شافينا دريدا أكو ويستخلص من كلام أهل العلم أنا إيا دنقليوا أنا إيا دنقليوا دقا مغنغن مالمي أن الرقى شوى إترقيا مشروعة عن شرعا تاتا تكون مشروعة تنا إيا زمواتو إترقى tana iya zamantowa ruƙuya shar'antacciya idza tahaqqaqa fihi thalathatu shuruɗin in dai sharuɗa guda uku suka tabbata a cikin wannan ruka din to ruƙuya ce ta shari'a al'awwal sharaɗi na farko Allah ya kuna fi ha shirkun lalle kar a samu shirka a cikinta wala ma'asiyatun kar a samu wata kalma wadda kalma ce ta saban Allah a cikin ruka din ka du'a'i ghairillah kaman kiran wani Allah kar a samu kiran wani Allah al-iqsamu ala Allah kar kuma a samu godo da magiya ga Allah bi ghairillah da wani Allah irin godo da magiya da ake wa Allah kuma ya zama to ana yi wa wani Allah kar a samu a cikin wannan ruka din sharadin farko kenan الثاني شرطي نبيو أن تكون بالعربية للي رقية تزمد العربي أو ما يبقه معناه كوكما كلمة من دا أنا فهمتر معناسو شرطي نأكو الثالث Allah ya ataƙida kaunaha mu'assiratan bi nafsiha kada mai yin ruƙuya ya ƙudurce ita ruƙuyar tana da tasiri a karan kanta ba da izinin Allah ba waɗannan sharuɗan su ake so a ƙudurce ko kuma a cika su na farko kar a samu shirka saban Allah a ciki na biyu ta kasance da larabci ko kuma kalmomin da ana iya fahimtar ma'anarsu na uku kuma kar a kudurci cewa yin ruƙuya tana da tasiri a karan kanta kar a ce an je an yayi wajen saunawa ana ruƙuya har yanzu shiru to sai da izinin Allah ba ta tasiri ita a karan kanta sai da izinin Allah qala sharihu tahawi wanda yawa imamu tahawi sharhi yake cewa wattafaqu malamai sun haɗu ala anna kulla ruqyatin akan cewa dukkan wata ruqya wa ta'zimin da da wani surkulle aw qasamin ko godo da magiya fihi shirkun billah wanda a cikin sa akwai shirka da Allah fa innahu la yajuzu takallumu bihi to wannan baya halatta a dinga furta irin wannan a wajen yin ruqya wa in ata'athu al-jinnu aw ghayruhum koda ku aljanu da wasu aljanu suna bi wannan ba hujja ba ne ko da suna bi to in dai har akwai irin waɗancan abubuwan baya halatta wa kadhalika kullu kalamin haka duk wata magana fihi kufrun wanda akwai kafirci a cikin ta la yajuzu takallumu bihi to baya halatta a furta ta wajen yin ruqya wa kadhalika al-kalamu alladhi la yu'rafu ma'anahu haka magana wato zancen da ba a san ma'anarsa ba a iya gane ma'anarsa la yutakallamu bihi shi ma ba za a zo yin ruqya a yi shi ba li imkani an yakuna fihi shirkun domin akwai yiwuwar ya zama akwai shirka a cikin sa wala yi orafu kuma ba a sani ba wali haza kalan nabi sallallahu alaihi wasallam don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba asa bin ruka ma lam takun shirkan babu laifi a iya yin rukuya amma da sharadi in ba shirka a cikinta wannan hadithin muslim ne kitabu salam hadithi na 5862 sharhu tahawiyya kuma a shafi na 570 wa amfa wa anwa'ir ruqa wato wato mafi amfani cikin nau'o'in ruƙuya mafi amfani daga cikin nau'o'in ruƙuya ma kana bil qur'anil karim ita ce ruƙuyar da aka yi ta da alqur'ani mai girma ita ce wato ruƙuyar da aka karanta ayoyin alqur'ani to wannan ita ce mafi amfani daga cikin nau'o'in ruƙa wa fi hadha yaqulu shaykh badruddin bin abdullahi shubuli wato akan irin wannan ne a sheikh badruddin ibn abdullahi shubuli yake faɗa wa fitadabbubi a cikin ainihin wato neman magani walistishfa da neman waraka bi kitabillahi azza wa jalla da littafin Allah mai girma da ɗaukaka ginan tamun akwai wadatuwa cikakkiya an fahimta a taɗabbub wa zai iya tuno min wannan kalmar mun yi ta a cikin zuhudu نعم اها wannan ƙarshen baitin ka ɗauko ka yi ƙoƙari wa eh tu'aliji bi tadabbubi kulla da'in dawa'ul junhi iqadus siraji ko to tadabbub kenan yace a cikin neman waraka da neman magani da littafin Allah akwai wadatuwa cikakkiya wa maƙana'un tamun akwai gamsuwa cikakkiya mutum ya ce shi da alkur'ani zai nemi waraka duk larurar da ta same shi zai nemi waraka ta hanyar alkur'ani to a cikin neman magani ta hanyar alkur'ani akwai wadatuwa cikakkiya akwai kuma gamsuwa cikakkiya wa huwa nur domin shi alkur'ani haske ne wa shifa kuma waraka ne lima fi sudur ga dukkan larurorin kiraza duk wata cuta da take damun mutum a ciki musamman abin da ya shafi cututtukan zuciya to alkur'ani magani ne walwafa kuma shi alkur'ani alwafa cikawa ne addafi'u li kulli mahzurin wato cikakken abu ne wanda ake amfani da shi wajen tunkuɗe duk wani abun da ake tsoro duk wani abu da ake tsoro to alazamci alkur'ani yana iya tunkuɗe wannan abin war rahmatu sannan shi alkur'ani rahama ne da jin kailil mumini ga muminai wa ahalil quburi hadda na cikin kaburbura matattu waffaqana Allahu li idraki ma'anihi Allah dai ya mana muwafaka ya datar da mu mu dinga gane ma'anonin alkur'anin mu dinga riskan ma'anoninsa wa auqafana inda awamirihi kuma muna roƙon Allah ya tsayar da mu wajen kiyaye umarnin alkur'ani wa nawahihi da kuma hane-hanen alkur'ani wa man tadabbara ayatul kitab duk wanda yake yin lura da ayoyin alkur'ani min zawil albab daga ma'abota hankali wa kafa ala dawa'i shafi to ya sani ya tsaya akan magani warkau li kulli da'in ga kowace irin cuta muwafin kuma mai cikawa ga kowace irin cuta siwal maut banda mutuwa banda mutuwa allazi huwa gayatu kulli hayyin wanda ita mutuwa ita ce karshen duk mai rai fa inna allaha ta'ala yaqul domin Allah ta'ala ce ma farratna fil kitab min shay babu wani abu da muka yi sakaci ba mu kawo shi ba a cikin alqur'ani ba mu bar komai ba a cikin alqur'ani ko kuma ma farratna fil kitab alkitab anan suka ce lauhil mahfuz ma farratna fil kitab min shay wasu sun ce lauhil mahfuz wasu sun ce qur'ani an bayyanta wa khawasul ayati kaga shi nan malam ya istishhadi da ita yana nufin qur'ani ma farratna fil kitab min shay kenan har magani akwai a cikin alqur'ani domin alqur'ani fihi shifa'un linnas wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas ya ayyuhan nasu qad ja'alkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa to kaga duk wayannan a shifa a shifa ga su nan amin wa khawasul ayat wato keɓantattun wasu ayoyi wal azkar da wasu zikirori la yunkiruha babu mai inkarin waɗannan ayoyin da wasu zikirori illa man aqidatuhu wahiya sai wanda aqidarsa da imaninsa mai rauni ne amma duk wanda imaninsa mai ƙarfi ne to ba yanda zai yi inkarin musamman wasu ayoyi da kuma wasu azkar walakin la ya aqiluha sai dai irin waɗannan ayoyin da wayannan zikirorin babu wanda yake hankalta ya kula da su illa la'alimuna sai malamai li'annaha tazkira domin irin waɗannan ayoyin tunatarwa ne wata iyaha udhunun wa'iya kuma kunnuwa masu kiyayewa ne suke iya kiyayewa suke iya kiyaye ta wallahu alhadi lil haq ubangiji kuma shine mai shiryarwa zuwa ga gaskiya Allah ka shiryar da mu ka duba akamul marjan fi ahkamil jan shafi na 131 wa uhibbu an unabbiha huna ya ce unabbihu ko ko ba ka yi rubuta ba wa uhibbu an unabbiha huna malai ce ina so in ja hankali a nan ila akan cewa annar ruka ita fa ruqiya din nan da kake ta jin ana cewa ruqiya ruqiya laysat maqsuratan ba a takaita ta ba ala insanin bi ainihi akan wani mutum abin ayyanawa ta yadda da an tashi a ce a aje wajen wani da an yi magana rukuya a rukuya ai sai wani ko a je wajen wani to sai malam yake so ya wayar da kai anan sai ya ce ina da wani tambihi akwai wani tsokaci da jan hankali anan ina so in ja hankali in gaya wa masu sauraro cewa innan ruka ita fa ruka din nan laisar makasura ba a takaita ta ba ala insanin akan wani mutum guda ko biyu ko uku bi ainihi ababen ayyanawa fa innal muslima domin shi musulmi yumkinuhu an yarqiya nafsahu zai iya yi wayewa kansa ruqya ba ai ka je wani guri ba maruru ya fito wa mutum kawai shikenan ko kuma wata cuta tana damun sa dai shi ya san me yake damun sa sai ya kansa ruqya an an fahimta sai ce musulmi zai iya yi wa kansa da kansa ruƙuya wa yumkinu an yarqiya gairahu kuma zai iya yi wa waninsa ruƙuya wa an yarqiyahu gairuhu kuma waninsa zai iya masa ruƙuya wa yumkinu lirrajul zai iya yi wa ga namiji miji an yarqi yamra'atahu yayi wa matarsa ruƙuya wa yumkinu lil mar'a kai ita ma matar zai iya yi wa an tarqiya zawjaha ta wa mijinta ruƙuya da ta ga ya kafe ido ya kalli sama kawai ta sako hijabin ta zo kawai kusa da shi ta rike kansa kawai ta yi mai rukuya an fahimta eh ta ga dama ta san da ta ga ya fara kallon sili ya fara harare harare yana taka to kawai ta abin nan maimakon da a rasa da'ufa ɗalibu wal matsalub ta fita tana ta ihu shine amfanin karatun ai shi ma da ya ga ta fara to ya san dama akwai abubuwa tattare da ita to kaga ba wani sai ba sai mutum ya je ya nemo wasu marasa kan gado su zo su yi ta kokawa da matar kai daddakuma matan mutum ko ba gani wani lokaci to saboda kawai sai mutum shi kadai kawai killace ta kawai ya zauna da ita a daki ya yi mata rukuya ila ma ba wanda zai san matarsa tana da matsalolin ko aljanu din tunda yawanci su muka fi sani ana yawan rukuya amma fa ka ji bayanin da malam yayi rukuya fadin ta ya fi a tsaya iya aljanu kawai idan an yi maganin an ji asibiti an yi kaza shikenan kawai sai ka zo ka durfafi rukuya ko ka dinga yi wa kanka ko in matarka ce ko ɗanka ne an rasa mai ke damun sai ka zo ka masa rukuya ta karanta masa rukuya to ka ji ashe duk musulmi mai rukuya ne zai iya yi wa kai wa kanka da kanka in ka ji jikinka ba daɗi zai iya yi wa kai wa waninka waninka zai iya yi ma za ka iya wa matarka matarka za ta iya yi ma kaga ashe mata ma suna iya yin rukuya amma sai a tsoratar da mutane wai aljanu wai zasu wai in mutum yana yi za su ko shi kansa ko ƴaƴansa ko wane ne ko wai haka ne to har mutum ya yarda da wannan kaga bai yarda bai kamata ya zama mai rukuya in dai har ya san cewa ire-iren waɗannan abubuwan suna da wani tasiri a karan kansu har da zai ƙi rukuya saboda su wala shakka babu shakka ba kokonto anna salahal insani lahu afarun finnafi gaskiya nagartar mutum tana da tasiri wajen amfanin rukuyarsa anna salahal insan nagartar mutum ya zama nagartacce to wannan nagartar tana da tasiri in ya zama mai rukuya kuma in ya zama shine zai rukuya kuma akwai nagarta da salaha ta tare da shi to wannan salaha tana da tasiri a rukuyar da zai yi wa kullama kana akthara salahan duk lokacin da yafi yawan kirki yafi yawan nagarta to kana akthara naf'an to zai fi yawan amfanarwa a ruƙuyan na fata an gane li'anna Allah ya qulu malai ce domin Allah yana cewa innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin innama kawai yataqabbalu Allahu min almuttaqin ubangiji yana karba ne daga masu tsoronsa a ko rukuya ce yana karɓa daga masu tsoronsa wanda ya fi kowa tsoron Allah rukuyarsa sai ta fi ta kowa tasiri wala sihata babu inganci lima yadda ihi ba'adu daga abinda wasu suke yin da'awa allazina yaljau ilaihimun nasu wanda mutane suke fakewa zuwa gare su min anna lahum khususiyya cewa su suna da wasu wasu al'amura na musamman suna da wata khususiyya suna da wata keɓanta ta musamman fi naf'i ruqahum wajen amfanin ruqya ɗinsu li akhadhihimul ahada saboda sun riƙi alƙawari ala shekin akan wani shehin su aw sahibi dariqatin ko kuma wani ma'abocin dariqa da suke bin dariqa sun riƙi alƙawari daga gare shi dan haka a ƙarƙashin haka sun zamanto suna da tasiri ruqyar su tana da tasiri fiye da ta kowa malai yace wannan babu inganci game da wannan da'awa fa inna hadha la asala lahu wannan bai da tushe ko makama bai da asali wa huwa min ad-dalal bar ma irin wannan da'awar tana daga cikin da'awa irin ta bata mutum ya dinga ganin saboda yana tare da wane ko saboda yana bin malami wane ko shehi wane to shi yasa ta wato ruqyarsa tana da wani tasiri fiye da ta sauran mutane far ruqyatu du'a'un ka sani ita ruqyar nan dai addu'a ce wa waltija'un ila Allah da kuma fakewa zuwa ga Allah wallahu yujibu da'awata da'i idza da'ahu shi ko ubangiji yana amsa kiran mai kira in ya kira shi bai ce iya wane ba ne ko banda wane sai wane wa ƙala rabbukum ubangijinku ya ce ud'uni ku kiraye ni astajib lakum zan ansa muku kaga wannan ba a ce wane da wane da wane ba kawai qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qira'atul qur'ani wal azkar al ma'thurati laha khasiyatun fi nab'i min as-sihr sai malam ke cewa karatun alqur'ani da azkar wato zikirrika al ma'thura da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laha khas khasiyatun suna da wani tasiri na musamman fin naf'i min sihiri wato wajen amfani wajen karya sihiri mimman qara'a biha ga duk wanda yake ya karanta su idza kana salihan in ya zama mutumin kirki ne muqinan bi naf'iha kuma yayi imani da amfanin da ke tattare da waɗannan ayoyin ko zikira mun ji hanya ta farko ko wannan ita ce hanya mafi girma daga hanyoyin da ake bi wajen me na'am yawa wajen kawar da sihiri shine rukuya hanya mafi girma wajen kawar da wato sihiri shine yin rukuya ta biyu hanya ta biyu istikhraju sihir wa ibtaluhu wato tone sihirin inda aka yi shi da kuma lalata shi a tone inda aka yi sihirin an gano inda aka yi shi to aje a tone shi a lalata shi wa min duruki ilaji sihir malam yace na daga cikin hanyoyin maganin magance sihiri istikhraju sihiri wato tone sihirin wa ibdaluhu da kuma lalata shi ya qulu ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim rahimahullah yace ruya an ruwaito anin rasul sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ilaji sihiri wato game da maganin sihiri nau'ani wani nau'i ne guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su wa huwa ablaguhuma shine mafi kololuwa daga cikin hanyoyin lalata sihiri istikhrajuhu shine tone sihirin da fitar da shi daga inda aka binne shi wa tabdiluhu da kuma lalata shi kama saha anhu kamar yadda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala rabbahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangijinsa subhanahu fi zalika akan sihirin da aka yi masa fadulla alaihi sai aka nuna masa Allah ta'ala ya nusantar da shi inda aka binne sihirin ai mun karanta hadisin ko bi'ir banu zarwan ko kaga sai da Allah ta'ala wannan mala'ikun da suka zo suka dinga tattauna a gaban sa ai sun fara inda aka je aka binne sihirin ko to manzon Allah ne ya dinga yin addu'a har Allah ta'ala ya nuna masa inda sihirin yake fastakharajahu yaje sa aka fitar da sihirin min bi'irin daga wannan rijiya din fa kana fi mushdin wa mushada kuma har ma an gano cewa sihirin an hada shi ne fi mushdin da kum dinsa matajin kansa wa mushadatin da gutsatsarin gashi da aka samu a jikin wannan kum din wa juffi dal'i wa juffi dal'atin zakarin da kuma dan balle shine julfin dan balle na namiji wato hudan namijin dabino falamma sakharajahu yayin da ya fitar da aka fitar da wannan sihirin zahaba ma bihi duk abin da yake ji sai ya tafi ashe kaga daga cikin hanyoyin shi sa ai ba a in aka yi sihirin sai a je a binne shi a wani guri to da an tone shi kuma an lalata shi kaga nan ma kaga wata hanya ce ta lalata sihiri in ba a yi ruƙuyar ba amma aka gano ga inda aka je aka binne sihirin sai aka je aka tone abin aka lalata shi shikenan ita ma wata hanya ce daga cikin hanyoyin lalata sihiri domin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ana fito da wannan sihirin aka bata shi duk abin da yake ji sai ya daina ji hatta ka annahu nushida min iqalin kamar ya tashi daga bacci kamar wanda aka warware shi daga wani dauri ko kulli da aka yi masa sai ji kamar an kwakwance igiyoyin duk da suka daddaure shi kamar duk sun tsatsinke fa hadha ablagu ma yu'alaju bihi al wannan yana daga mafi kaiwa matuka daga irin abin da ake yi wa wanda aka yi wa sihiri wato magani da shi wa hadha bi manzilati izalati al-maddati al-khabisa wannan daidai matsayinsa ɗaya da gusar da wata wani sinadari mummuna wa qal'iha da tumbuke ta minal jasadi daga jiki bilistifrag ta hanyar barin gurin ya zama ba komai kamar mutum ne aka ce akwai wani abu da yake damunsa hanyar da tafi kowanne shine in ka je asibiti sai a ce sai an yi tiyata an cire da an yi tiyata aka yanka aka cire abun shikenan sai ga mutum kuma da ya gurin ya warke sai ya ci gaba da harkarsa shikenan an fahimta sai ce wa hada irin wannan bi manzilati izalatil maddatil khabisa kamar wato daidai yake da gusar da wata cuta wadda take mara kyau tana damun mutum wa qal'iha da tumbuke ta da cire ta minal jasadi daga jiki bilistifrag ta hanyar barin gurin da take zama babu ita a gurin ina fata an gane to za mu shiga hanya ta uku an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya a to sai mu tsaya a kanta insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana